أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدم المكتوم وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفارسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قدم الأقداج فريد داري على الإدلاكي حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة يا يا والسرك والتوفيق والرشد والهداية بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما زكينا ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت الاحتياج إليه آمين. الحمد lillahi wa alhamdulillahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah mun gode wa Allah da ni'iman da Allah ya turo mana ubangiji Allah ya karba Allah muna neman yardanka cikin dukkan lamarukan da ka turo mana ubangiji kuma ka ba mu dacewa ka ba mu dacewa ka ba mu dacewa dan sayyidina rasulullahi Allah kar ka bar mu da kanmu Allah ka ba Allah mun ba da amanan kawunan mu da kasar mu da gidajen mu da haratuna ahbabana salamiyyatina wa kullu man yata'allaqu bina ila rasulillah Allah mun bada amanan kasan mu gaba daya a hannun manzo Allah Allah ka dube mu Allah ka dube mu la hawla lana wala quwwata lana a muna dabi'a wadda Allah ma ta wasai da wannan dabi'o'in shautu jami da kofofin da shautu jami ya bi da kofofin da shehu jani ya kai ga yadda ya sadu da rabbul izzati yadda aka shi min azal ila al-abad Allah muna tawassuli da wannan kofofin Allah ka ja mu ka shigar da mu ba tare da wahala ba zalika bidanuhu wannan shine tabiyan shehu jani wa sha'arihi dan je mun faɗa abubuwa daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban na usulubun na usulubin shehu jani da dilalati ala tafminan wada abu wata sarihi ɗabi'arsa da yanayin yadda yake tafiyar da lamarinsa na sihulul ibadi shi mai nasiha ne wa bayi harisan alal hidayatu lahum mai kwaɗayi ne ga shiryan bayi wajen shiryar da bayi zuwa ga ubangiji wa irshadan mai jawo hankalinsu ne zuwa ga Allah, yusarifu wujuhul gafili ne ga wujatin ilallah, yana jawo hankalin wanda suka rafkana ya mayar da hankalinsu zuwa ga Allah, wa yuqazahum littaubati yana tunatar da su a kowane lokaci zama masu yawan tuba zuwa ga Allah, wa ya hayali kuluba amma ta halahawa yana raya zukatan da son zuciya ta kashe, bi madadin imani. ya tura musu imani wa nurul mahabbati da hasken nan na soyayya wa ya talo alaihim ma warada yana karanta musu abin da ya zo fiha a cikin wannan zuciyar ta rayu ayatan ayatan wa hadisan hadisan hadisan bai faɗa maka Allah ya ce kaza Allah ya ce maka kaza manzo Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza wanda zuciyarka da kana tsaye tangaran ma'ana zuciyarka a bushe yanzu ka zama aliyanu aliyanu wato ka zama mai taushi lokaci guda a ga kana kuka ka karbi imani ayoyi ne duk shautu yana yin haka wa kamin wahidin ta ba ala ya dai kamin wahidin wani da wani da wani da wani an shautu yana suka tuba wa raja an su amali suka dawo daga babbarin mummunan aikinsu ba an kana min ha fi isyanihi bayan da suna nan sun riga sun toge sun yarda su yan fashi ne sun yarda su mashaya ne sun yarda su fasikai ne sun yarda yan caca ne sun yarda duk wani abu na iskanci sun riga sun yarda a naɗa musu ma sarauta na iskancin amma sun dawo kamar yadda yawa dan fashinsa mustagarka fi gafalatin sun riga sun dulmiya cikin rafkanuwa sa'ira hayani mafi yawan lokaci wa ma a shaddi tina an bi talibin taubati mamakin kulansa da duk wanda yake neman ya sa shi ya tuba sai idan ya dube ka sai ya ji tausayin ka ce wannan bai kamata a kyale shi ba domin ya zarce shi ya riga ya ja shi a dawo da shi ya fara tuba wajen ubangiji sai a dawo da shi fa idza ja'ahu idan ya ja ya kira shi sarrafa kulliyatu ilaihi sai ya juyar da hankalinsa gaba ke ɗaya gaban da tuban ba abin da yake so shine can yake cewa al-iqbalu minna al-idbaru minna idan ka ga mun tafi da mutum mu muke son shi in ka ga muka bar mutum ko mu ne ba ba son shi kaga sarrafa kulliyatuhu ilaihi wa ashfaqa minhu yaji tausayin sa wa adafa alaihi kuma ya tausasa masa wa yazkuru al-hadith yana faɗan hadisin da manzo Allah yake cewa lalla afrahu bi tawbati ahadikum ubangiji yana farin ciki da tuban ɗayan ku bi dallatihi wanda yake tafiya ne da dabba a cikin daji sai dabban da kayansa da komai sai dabban ta jefar da shi sai ta ɓace ya neme ta ya neme ta ya rasa shi ne ce to lalla afrahu bi taubati ahadikum Allah yana farin cikin da tuban ɗayan ku bi dallatihi da dabbarsa da ta ɓace idza wajadaha idan ya same ta ma'ana shehu tijani yana farin cikin in ya sa ka akan hanyar Allah ka tuba zaɓin sunan annabi ne sunan Allah ne wa haza shine ɗabi'atullah shine ta hallaku bi a halaƙin layi ku ɗabi'antu da irin ɗabi'ar Allah wannan mutumin hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne yake tafiya a cikin daji da shi da dabbarsa da kayan cinsa da shansa suna cikin tafiya a cikin sahara kawai sai ta yi aka zabure ta ta jefar da shi ba ruwan ba abincin ya neme ta ya rasa sama da ƙasa yana tafiya har ya ɗebe ƙauna kawai ya san zai mutu sai ga wata gindin bishiya can sai ya tafi gindin bishiyar sai ya kwanta ya kwanta ya haƙura kawai yana jiran ta Allah ta kasance can yana buɗe ido sai ya gaza dabban ta dawo da kayan cinta da na shansa a kusa da saboda tsaban farin ciki sai ya ce wa Allah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya khaka bishi da fil farahi saboda tsananin farin ciki sai ya mai da Allah bawa shi ya zama shi ne Allah amma tsananin godiya ne to yace to wannan shine aikin da shauci ne yake yi abin da yasa ya jawo mu kenan yake cewa ku zo ku tuba ku zo ku tuba ku zo ku tuba wannan ne za a zage shi kuma dole a mutu yawa waya kulu yana cewa unzur kaifa akkada amraha ka duba yadda ya karfafa lamarin itimaman da ba da itimami bi sha'aniha bi sha'anin tuba fakarraraha fi mawadi'in fi mawdi'in wahid marrataini ya maimaita a guri ɗaya sau biyu a faƙala ta'ala ubangiji yana cewa yuridullahu abin da Allah yake so liyu bayyana lakum dan a bayyana muku ne dan ku gane waye Allah wallahu yuridu ubangiji yana so an ya tuba alaikum ya karɓi tuban ku ne dan haka ku samu wannan matafiya gashi kaga dukkan komai abin da ake nufi haka ne wanzu rajin rahama ku duba irin wannan rahama minhu daga ubangiji subhanahu wataala li abdi yanda yawa bawansa hasu la yuridu an yu'ajibu bil ma'asiyati Allah ba so ya azabta da kai dan sabo saboda haka yana son ya ji tausayin ka ne ko wa inna ma yuridu an yatuba alaihi Allah yana son ya karɓi tubanka ne liyar rahamahu dan ya maka rahama to sai ya zamo wannan aikin Allah ya sa shi wata jani eh wannan aikin Allah din domin duk wanda aka ce har gumi na taba jin yana cewa me laifin mutumin da ya ce ka bi Allah me laifin mutumin da ya ce ka bi Allah amma shi akan wani abu yake kafa dalili a lokacin a hasken musulunci to me laifin mutumin da ya ce ku zo mu haɗu mu tuba ai irin maganarsa ne amma shi ba akan wannan ɗin ba ne yana ce ai ba me laifin mutumin da ya ce mu haɗu mu bi Allah ya ce inda adalci to kaga ko to me laifin mutumin da ya ce ku haɗu mu yi istighfari mu yi salati wa manzon Allah inda adalci ko wannan ya fita daga nassin qur'ani ne bai fita ba kuma a cikin wannan ya fi shi ne eh, Eh.
wani a cikin ibadar wani za ka yana sabon Allah amma nan ai kuma a cikin ka buka a gyara da ka daina sabon Allah Shi ne.
ka koma kan kan ibadan daidai saboda sai an gyara mutum kafin ya kai ba wanda aka halice shi malami ba kuma wanda aka mutu aka bar shi da gadon aka zo raba malanta aka ba shi ilimi sai da ba shi kayan takarda da littafi shi ma yi ko amma za a ba ka kuɗinka ne a ba ka gidanka ne a ba ka suturanka ne a ba ka motarka ce a ba ka dabbobinka ne amma ilimi ya tafi da kayan shi in za ka yi ka yi in ba za ka yi ba ka bari ya ce ta hausawa ɗan malam eh duk wanda aka ce ɗan malam a hausa ai yabo ne ko yawwa Mm, to haka ne Aha.
kuma ya shi ne
manoma ya zo dan malam ka daga ji ne dan malam to kai ka san cewa a hausance dai akwai magana eh to haka ne fama ausau hada al-ifdal mamakin wannan fadala wa ajzala mamakin gwabin wannan in annawali kyauci- kyauta da Allah ya bara min karimul muta'ali daga ubangiji ma abucin daukaka wa kasiran da ka samu ma ya hazaru shaujani yana tsoratar da mutum ne muhalatul aqranin su'i kar ku zauna da abokanan zama na banza wa gairihim da waɗansu su ya hazirun min hal gafiluna yana tsoratar da zama da gafilallu muhafatan ayyan zabi biha gaflatan saboda kar ka tsara rafkana cikin rafkana wal muntabiyina yana neman a zauna da wanda suka faɗaka mahafatan an yi suddu amma hun bi sarari saboda kar a toshe ku akan abin da kuke kai na alheri wal yalja fi dalika kulluhu ila malikin dayyan zai fake dukkan sa ya mayar da lamarin zuwa ga almalikud dayyan shine ubangiji wa yastashhadu kaseeran shaujani yana kafa dalili da yawa bi kauli sallallahu alaihi wasallama da faɗin manzo Allah almar'u ala dini khalilihi yawancin aboki shi yake jan aboki yawanci almar'u ala dini khalilihi wanda ka yarda da shi shine kake bi eh fal yanzur ahadukum man yuhallil A ku duba ku ga waye ya kamata kai abokantakan da shi eh ka duba ka gani waye kamata ya abokantakan da shi wai wannan shine shaujan yake yawan fada yake cewa law su'iltu alfu alfu mas'alatin la ajabtu bi su'alin wahidin da za a tambaye ni so miliyan zan ba da amsa da amsa ɗaya zai warware mushkila miliyan ɗin ba don komai ba saboda nisa a cikin ilimin da sanin Allah eh kaza ya ce wannan shine kaza kaga almar'u ala dini khalilihi ka duba yawanci ko wajen hira ne ka je ka duba ka dan saurari hiransu ka koma wani gurin ka saurari hiransu ka koma wani gurin ka ka duba ina ya kamata ka dinga zama idan 'yan hiran siyasa ne to ka kwaɓe ne idan masu kallon mata ne ka kwaɓe ne eh idan guri ne ko masu da a yi sun ma amalu salihan wa akhara wa ya tuna da shayi can a yi istighfari a yi istighfari a ɗan yi maganan kwallo to in baka samu wanda ya fi wannan ba to su ne waliyan wallahi tallahi domin ainihin suka yi suna istighfari ko ba a yi ko baka tashi da zunubi ba ka yi zunubin ne ka- kafin ka bar gurin ka yi istighfari a shafe maka eh da wanda za a barka da kari over a haka ne ka yi kari over washe gari ka zo ka yi saboda haka mazauni ni a wajen mummunan masu zama da carbi ko yi suke da mutane ya fi wanda ba su zauna da carbi ba suke yi wa- suke yi da mutane ya fi domin in aka tashi zaben waliyai din to yan iskar mu mu da bamu yarda da su din ba to su ne kuma waliyan akan wa'incan kaga muntabihi ta intibahin kenan sai ka faɗa ka gane eh nan gara ka zo kana don haya akwai ka'idan zaman kan hanya wasu gura wajen zaman su mata mata ne maganar su kawai eh da mata da mota mai kyau da wanka dan wanka ne sai yayi wanka yanzu ya zauna gurin to akwai irin wa'annan in aka zo ka zo riganka irin mu dukun dukun ya ce ba irin zama wannan dogayen riga ya ce ka zo mana kamar wani samun musulunci ba za a so da ka bata musu tsari ko da girma da komi da ana son a sa fosin cap ne da air check haka a zo a zauna a gurin a sa kafa a harbe inda calculate wannan waya a dinga daddannawa ana cacin to ana yin an kalli bakin hanya a faɗi abin da za a faɗa a ci gaba da wani abu ba istighfari ba salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu la ilaha illallah babu komai to wannan kari over mazaunin mazauni ne na bala'i eh mazauni ne za a tashi da yi tsalle da sunan sallah za a yi tsalle da sunan sallah in aka dawo aka gaba da a ci gaba eh amma wayanda suke wannan waliyai ne mu kuma aka samu namu irin su iri daya amma bambancin su wannan akwai istighfari akwai salati wa manzo Allah akwai la ilaha illallah da dogayen charbin nan a hannu eh kuma yan neman matan ne irin wancan to wayannan sun fi zama waliyai akan wancan Allah ya nake mu ihtar li subatika man afa'a ka zaɓa a cikin abokanai wa za ka bi fa inna dibaka ta shariƙu diba'u ka san ɗabi'a na satan ɗabi'a ɗabi'a na satan ɗabi'a idan ka ga mutum tare da mata kullum yana tare da mata to da ka same shi makareci da mutumin da yake tare da masu kuɗi ba da kuɗi da mutumin da yake tare da mata har maganarsa sai ta koma kamar na ɗan daudi duk maganarsa da ka ga yana irin wannan ne in mai wanda yake tare da masu kuɗi yawanci za ka same shi a ƙarya ne kuna magana zai cika maka wani alfahari a jinsa ba kokobo ba kokobo kuma bai yarda a raina shi ba kar abu kar amarsa abin nan to zama da su ne zama da masu kuɗi ba ka da kuɗi yana sa ƙarya zama da mata yana sa ka ɗabi'arsu yan zama duk wannan shi yasa yake cewa ihtar li zubati kaman ata'a ka zaɓa wa za ka yi abokantaka da shi fa inna dibaqa tasriqu diba'u domin ɗabi'a na satan ɗabi'a yanzu nan yasri ijasul insan hatta la ya'rifu yakunu ba za ka sani kafin ka yi ishari ka gama akwai a nan garin Allah ji karai saboda zama da masu kuɗi yi yanka kwali yake yi sai ya sa naira a bayan kwalin sai sa a gaban ajiyu kan a raina shi mai kuɗi ne amma wallahi tallahi da tsakiyar kwali ne a ai ai dan angon ku ne eh ai dole ka san kuma haka aka gada dan ma haka ya tafi to kaga saboda haka wannan abun haka yake tafiya in ka ce ƙarya ne to in mutum ya ce ƙarya ne shi bai yadda ba in an a nan garin yake duk wannan abin da na faɗa a nan duk garin nan wanda suke da irin wannan mun san su wajen zaman masu kuɗi a nan garin masu kuɗi level ɗinsu alhaji jajere laushi shi da cika zama a gurin ba amma jajere na gurin shaibu na rukuda jaga kan kwana ne duk da wannan shi ne ƙarshe shi ne wanda ya rasu a cikin su ka yadda wannan wajen zaman masu kuɗi ne duk manyan nan su kakale ba irin ba wajensu ba ne saboda su yara ne a bayansu. Dattijan kuma wanda suke gaba da su, su kuma suna gaba can wajen da Alhaji Fasali ya sai da Salatul Fatihinsa. Eh, wajen gidan wajen wanda ke kallon man kwari, wannan wurin da ake sai da motocin nan, wannan gidan sama. Eh, to su kuma dattijan su kuma wajen su kenan masu kuɗin garin su Adamu Bikos da sauransu to duk a wannan gurin su kuma suke zama. To sauran irin ya ibadi ya ibadin kuma wanda ba su kai ba. Kowa akwai wajen zamansa, kowa akwai irin abin da ke faruwa. Wannan haka zo ana harɗewa ana hira yake yi tsaman da idan bane. To duk irin wa'in nan gabaki ɗaya an san su kuma duk Allah ya wajahantar da mu mun fahimci irin zaman da aka yi kuma ko nafi'un ko gairin nafi'in to haka to kaga a kenan za mu iya ba da labarin abin da muka sani a zamanin mu kuma za mu ce lokaci kaza to irin wannan to kaga duk wanda bai san abin ba kawai shi hira kawai ke bi da wannan ake ganewa ashe yaya ɗabi'ar zaman yaya ɗabi'ar zaman yanzu kaga ɗabi'ar zaman na wajen su jagab shayi da yake yana da hannu a kai duk wani abin da ya rikice za ka wani lokaci sun tsallaka ta da kafa ne sun je wajen shayi ya an ji shayi zai yi hukunci in an samu wani rashin gaskiya a cikin gurin a cikinsu akwai wanda aka samu irin wannan kuskuren shayi ya ce a sai da gidan shi a biya bashi ya ce alisu da kayan da gidan zai nawa da aka zo aka yi wani abu ya ce alisu da kayan da motan wani za ta yi nawa ta ba da kudin a biya masa bashi kuma haka aka yi wallahi tallahi to kaga kaga da hannu ko ba komai ko da wani irin abu suke da wurin akwai ido a kai kuma akwai hannu a kai ya kai wanda ya kai ya sha babban da wanda ba hannu ba ido a kai haka abubuwan suke Allah taimake mu misali ne kawai wa ya hadaru min hubbi duniya shau da yana tsoratar da mutane ga barin son duniya wayan ciru anhu yana nisanta likaunihi qatan anillahi wa sadan an wajhati lillahi domin son duniya yana yankewa ga barin bin Allah yana tsare mutum ga barin wajahantar da lamarin su zuwa ga Allah wala tasiru wajhati ilayhi ma baka shi min hubbi duniya kaga wannan shine taqarrubu kenan wala tasihu alwajhatu ilayhi ba zai yi ka fuskanci Allah ba ma baka shi min hubbi duniya tare da kana da sauran son duniya cikin zuciyarka kadin faral limaulahu Allah shi in zaka tunkare shi shi ana tunkaran sa ne duk kulliyatika ba ka ba shi rabi ka rike rabi ba ai shi taqarrubu ne takarubu ne shine zaman ka da Allah lafiya ka kama annabi Muhammad eh ka kama annabi Muhammad eh kafin ka yi daidai shi kuma sa ka hanya ka rasa eh annabin ake wanda ka zo kana sun makafaru sun ma'amanu ka zo wajen Allah a'a kariya kake a shagile kake eh ba zai yi ba takarubu ne ai wata jarrat an shiwa ka gani ko ka kauda kai gabarin kowa sai shi shi Allah yana da kishi baka isa ka tunkare shi ka ce shi din bane kuma ka ce wani ne a baya yiwa lan tabqa lahu alaqatan tajzibuhu babu wani alaka da zai ja ka wala amniyatun tasabahu babu wani guri da zaka yi abokantaka da shi wa ma aqalla al khalqu wa ajaba mu an lillahi illa jaladun babu abin da ya bata halitta gaba daya babu abin da ya hajjabe halitta an lillahi gabarin Allah illal galad wa jalul murakkab sai hada wani abu da wani abu da sunan Allah Allah kake so kuma ƙarya ne eh kana hada wannan da wannan shi Allah na zuwa wajen shi sakni sakni ba a zuwa masa da wani abu sai ka zama farigan ba komi a cikin zuciyar shi ne ma'ana ai la ilaha illallah la shay'a illallah ne idan ka haɗa wani abu da wani abu to ba za ka kai ba ba za ka je gurin ake nufin ba hijabai za su kankane ka su ɗaɗɗaure ka su sa ka a mari su yi ta cizon ka a yi ta sukan ka da ƙaya a kawo ƙudan zuma su yi ta maka ihu a sa maka wani abu a hanci haka duk wa'annan ka kokarin kana kokarin yarfale wannan kana kokarin yarfale wannan da kuma wannan tun kana ihu sai dai kai shiru haka ba a zuwa wajen Allah ka wa ma aqal halqu babu abin da ya bata halitta wa hajabum Allah illa al-galad sai galadi wal jahl al-murakkab da jahilci murakkabi baka fahimta ba kuma baka yadda baka fahimta ba shine jahl al-murakkab eh baka fahimta ba kuma baka yadda baka fahimta ba da yawa za ka ga ana magana wai mutum ba son ya faɗi sai ga yana ƙoƙarin cewa sai ya shiga zuri na malanta zurin kuɗi za ka iya yin ƙarya da shi ka zauna lafiya ko aron mota ka karba kuma za ka karba aron riga za ka karba aron agogo in ka je ka dinga yin ƙoƙari kana nunawa a wajen taron ko za ka iya karɓar aron takalmi don ana gana ce wannan takalmi ai dubu ɗari biyar kenan ce wannan bai da hankali takalmin dubu ɗari biyar ni me yana sai silifas ɗin dubu biyu in yi wani abu da sauran ai kai a kujeran ka ne shi ya fi ƙarfin nan ne za ka zo ka karɓi mota an ba ka wankin mota ka je ka ɗauki wani gwanjon ka ka shafa ka zo wajen budurwa ka gigita ta sai tsammanin kuɗin ka ne uban ta ma ya tsammanin duk kun karkata a kai sai an gama akwai wani auren da ya mutu a unguwanmu yana zuwa hira da ita tana da tv ran da aka yi auren aka ja ka gaba tv washe gari auren ya mutu tv wallahi tallahi sai ai tv ya ce ashe na aro ne washe gari auren ya mutu domin ranar daurin auren da aka daura auren a bayan layi mu za a kai ta sai zama ba motar da za a kai ta aka ce a kai ta da kafa daga ranar aka fara rikici tukunna aka ce tun da lungu ne aka ce ai ba tafiya da sun amarya ta lungu sai dai a fito dole a kawo mota aka ce ba mota an buga an buga ba mota to wannan yasa wallahi washe gari auren ya mutu na'am falau ta haƙaƙu ko fi kamalin imani billahi cikin kamalan cikin imani da Allah falau ta haƙaƙu da za a samu hakika annahum laysu ala shay'in ba zama wani abu ba wala salahum la kamalul iman al haqiqi ba su su sadu da imani na hakika ba wasa ga su billah suka nemi kafa dalili da Allah inda kumali inda kamali ajizihim lokacin cikan raunin su wa ba'fihim gaciyawar su da raunin su wa tahaqquqihim bi zalika da tabbatar da su la ajabahum da za a amsa musu littirarihin bima hunalika da abin da suke bukata na da kauli ta'ala saboda ubangiji yana cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu amman yujibul mutarra idza da'ahu wane ne yake amsa wa mabukaci in ya kira shi wa kake kira Allah ya amsa maka Allah subhanahu wataala wallazi yujibul mutarra idza da'ahu wa kullu ma talaba ziyada duk abin da aka nemi ƙari na ma'arifa a tuha sai a bada ita lil dirarihin saboda bukatun su fi talabihim cikin neman su min mushahadati da mushahadan da suke gani a taksiri wajen takaitawa min anfusin da kawunan su fi kulli shay'in cikin kowane abu wa bi qadar shuhudi takasiri kai kaje ka samu yaran nan saboda ganin nan na takaita ya kawul irara yana karfafa bukatuwar mutum ila alimul qadiri zuwa ga al'alim masani alƙadir mai iko, wa min albadi'i yana daga cikin badi'i sun yi fil khitabi abinda Ubangiji yake fararwa da aiwatarwa cikin maganarsa. Annahu Annahu shi Ubangiji إذا أرشد أهلا إلى مولاه أنه إذا أرشد أهلا idan ya shirye da mutum zuwa ga Ubangijinsa, wani bahu an galaɗi ya fahimtar da shi galaɗinsa, wahawahu da son zuciyarsa, arshadahu zai shirye da shi da rikin wali ne. da tausasawa walaɗafahu zai masa mulaɗafa bi khidabul mubin da magana mabayani wallahu ya haji man yasha Allah sarati mustaqim ubangiji yana shayar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya wai hadar min al ma'asi yana tsoratar wa ga mai sabon Allah alqalbiyatu na zuciya sabon Allah na zuciya, shaujani yana yawan tsoratar da mutane, kalkibri, gaban girman kai, wani uzibi, da jiji da kai wannan sako ne na zuciya saboda wa'innan saƙoƙin warya'i da riya wasu atu da yin abu don mutane su sani wannan saƙo ne marzul kalbi kenan wannan duk zuciyar da ka sani tana da wa'innan duk zuci har zuciyanka kalli inda kyau wai yaushe ni ma ban gyaru ba tukuna balle kai ai ba san nan ba kuwa wato yanda abin yake wayannan ka gani su ne illan da mala'iku suka gani daga cikin annabi adamu shi yasa suka ce ata ji alufiya man yafsidu fiha wa yastuqu dima wa na nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai aka ce su ma sun buga garin kama mu da laifi su ma suka yi laifin a wajen Allah da ce mala'iku ba sa laifi ba sa laifi ne a irin level din mu amma a wajen ubangiji ai abin da yasa ba za su yi an sa su su yi ata jalu fiha yanzu ubangiji za ka halitta ka sanya a bayan ƙasa manyan surfiya wanda su yi fasadi wai su dima'a su dinga kashe junansu wa nahanu to nahanun da suka ce nusa biyu bi hamdik bayan gamunan muna maka tasbihi gamunan to gamunan ai sun nuna kansu ma saboda sun nuna aikin sun ga aikin su kan kafa yin abu wannan dalilin ya sa mala'iku ba sa ba da shaida akan bayan duk abin da kai in suka rubuta ran tashin kiyama za su ina gurin kai ba ba su ba hali saboda sun fara jona wa baban mu aile eh dan sun fara jona wa baban mu laifi shine Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna haka nake so to kibrun da ujubu wato kamanni ka kibir ne ujubu duk wanda yake ji da kansa to zai ga shi nan da ma yake zuwa cikin kare da ka kalli kanka ne ka kawai an yi maka abin da bai dace ba to daga nan ne ake samun bala'i da ka iya zubar da jini ce dubi wannan yaran ko ba gaba ne ha kawai ya ce min kaza ko ba ba haka mun yi tafiya ba to sai fushi shi yana sa zubar da jini sai kwaɗayi wayannan su ne ilan su ne karnukan da suke jikin ɗan adam to shi jani duk wayannan su ake ce musu kalb kilabul wara karnukan ɗan adam kenan wanda su suke cinye alhairan da ke cikin mutum aksara wa zalika aksaru ma ya hadar min zahirati yana tsoratarwa fiye da abubuwan da yake hanawa a zahiri wai yaqulu yana cewa inna hasiyatun su wannan a boye suke wal ukhra na zahiri kuma la tufa ba ta buya sabon Allah na zahiri ba sa buya ويبالغ في تقبيل الأجب yana isa matuƙa cikin munana al'ujub wal kibri munin girman kai da jiji da kai wai ya kula na cewa ina sahibu ma wannan ɗabi'u ujubu jiji da kai da ganin kai mamkutun ba su gushe ba da'iman ana musu azaba ya yi kullum za ka ga mutum ya baya ɗaukar saiti mutane ne za su yi ta gara shi za su yi ta azabtar da shi saboda ai ba zai yi daidai da mutane ba komi zai ga sauran ba su yi sauran shi ne to duk mutumin da sai ce a bar shi kawai a bar shi sai ya shi yara ne ma wani lokaci za a haɗa shi da su su yi ta sha tale-tale yana shan wahala sai ya daku wani tukunin ke dawa ya gane shi yasa shaudani yake cewa wa'innan mamqutun wa min azabil ma'asi qadi'atun Allah yana daga cikin manyan zunuban da yake yanke mutum ba iya saduwa da Allah girman kai da ujurwa eh ta ai mutum yana ganin kanshi da yawa shi yasa suke cewa arba'atun muhlikatun lil abdi abu hudu yana halakar da arba'atun muhlikatun abdi abu hudu yana halakar da ba mutum yace ana wa nahanu wajaddi wa aji ana ni dan wani ne wa nahanu ya san mu suwaye halaka ne wa abi ya san ubana wajaddi kakanmu fa su suka yi kaza wannan abu guda hudu arba'atun muhlikatun lil abdi guda hudu nan su suke halakar da mutum mai shubran ne faɗa ne alkibru imma ka gani ko alkibru imma bi ulumin aw nasabin aw zumarin aw fi'il da'atin nasha ka gani eh alkibru girman kai imma bi ulumin ko ilimi ne yasa ka girman kai au zumari ko abokanai ko alkibir imma bi ulumin au nasabin ko ni dan wane ne a gani au fi ila tsayatar nishaf kullum ban na azumi sallan nan ina yin ta a kowane dare ina yin salatin annabi kaza wannan ka kalli kanka wayannan abubuwan ba abin da ke halakar da ɗan adam kamar su babu yanzu kuma ba ya ake ciki shau malam mai nasara gusau Allah musa rama an kira ni kai kai yaran nan wancan yaran sai ce ba ɗan ɗariƙan tijjaniya ba ne? Saka ce, ya ce dan a cikin ‘yan ɗariƙa akwai yaro ne? A irin wannan karatun a cikin ‘yan ɗariƙa akwai yaro ne? Yau wani yana ana jona shi a ranar ya zama cikakken wali. Wanda kai kai shekara goma ba kai idiraki ba saboda kana kallon kanka ko kana kallon babanka ko kana kallon kakanka. rusa su ake yi ka shiga kawai daga cikin almajiran shau tijjani don ka samu abin da ake bukata a wajen Allah. An fahimta? An ji. Wa zama dalili don faɗa muku mafi ƙirfan dalilin shau tijjani alahaza akan wannan ku gane yadda shi ne ke halakar da mutum ya ce kisatu Adam alaihi salam. Kisan annabi Adamu. wa muhalafati iblis da kuma yadda iblis ya saba kaga ai can din ma da yace al-kibru imma bi ulumin aw nasabin aw zumarin aw fi'il da'atin nashab sai yace ma'asiyatun turis zillan wa ba'atun turis kibran ka gani ko ka saba wa Allah ma'asiyatun turis zillan ka saba wa Allah amma ka samu kaskanci cikin zuciyanka alheri ne. Ka bi Allah, ka ga girman kayi sharri ne, ɗa'atin turo su kibran sharri. Ta shaidan shi ne wannan, wannan abu wannan karatun kaf gaba ɗin shi ne shehu tijani, shehu Ibrahim waƙi shi ne. Ne wannan ɗin? Shi ne, sai ce ga kissan annabi Adamu da Iblis, shine umira bis sujudi da aka ce yayi sujada fa ba sai ki me yayi wasta kabara sai ya girman kai ne Allah ya ce masa na tsine maka kaga mamkutun an masa azaba haza taba shi kuma annabi adamu menene laifinsa fatalaka da min rabbi kalimatin fataba alaihi يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا min az-zalimina fa azallahuma abokinsa shine shaitan ko ko ba haka bane to shi annabi adamu Allah ka hana ni amma nayi ina neman tubanka haza taba alaihi rabbahu wa hadahu sai Allah ya ce na karɓi tubanka kuma na na yadda da kai wa haza shi kuma iblis ce ba zan mar ba ibadan da na yayi ne wasta kabara kenan shi kenan tare da hu sai Allah ya kore shi min rahmati daga ramansa wa arad wa aradahu ubangiji ya kore shi ka je wa anta minal mal'unin na tsine maka na kore ka na fitar da kai daga tafiya ka ga magana ya tabbata kissa biyu sun tabbata a lokaci daya wa yazur kasiran min da'awatul kaziba shau tijani yana tsoratarwa yana hazzarantarwa min da'awatul kaziba daga kai ce kai ne wani na ƙarya wa yaqulu la cewa inna sahibaha mai yin da'awa na ƙarya ya ce shi ne kaza yosha alai ana jin tsoron rashin cikawansa da imani wal iyaz billahi Allah ya tsare min su khatimati kar mutum ya mutu da mummunan afana Allah min zalika Allah ka yafe mana daga wannan bi mannihi wa karmi da kyautan Allah da karamcinsa fa idza ta tsagal insanu idan mutum ya samu taqiqi bi ausati annaqisa da wannan siffa ta tawaya alima annal ausafal kamilati to daga wannan zai sani cewa siffa cikakkiya inna ma hiya lillahi babu wanda yake da siffa cikakkiya sai Allah fai za ta haƙaƙa idan mutum ya gajiya ya tabbatar bi ajizi nafsihi ya kasa ta haƙaƙa bi wasu kudrati to ya san ya siffantu da kudurin Ubangiji kenan, ya alamu zai sani annahu shi Ubangiji ƙauyun mai ƙarfi ne bi ƙari da rinjayensa. Wannan abin da yake ba shi ne dalilin man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wannan shi ne man arafa nafsahu faqad arafa nafsahu. Idan ka san kanka to za ka iya sanin Ubangijinka, ka san kanka bil ajiz ka san kanka bin naƙasi, ka san Ubangiji bil kamali, ka san Ubangiji bi wasfil ƙudurat wal ƙahari, to, za ka iya gane Allah. To, wannan duk yana cire maka kibiru ne. Duk yana cire maka kibiru ne, kar ka kalli kanka. Kar ka kalli kanka. Yawwa. To, in kuma aka samu haka, da samu zaman lafiya fa. Eh, kowane abu ka sunkuya mantawa ba lillahi rafa'ahu Allah la yaskulu sayl ala al-ajbali wala al-ashdari fi tuhmali ko dutsen da jirgin annabi nuhu ya zauna ya sauka a kan shi bayan ruwan tufana ya cika duniya dutsunan da ke duniya dutsen da ya fara bayyana jabal abi kubaishin ne ruwan duniyan daga arewa ne ya gangaro haka saboda haka duk arewan duniya za ka samu suna da sahara amma yammaci haka arewa kudu kenan yamma kudu da arewa yawa kudu to za ka samu sun fi ni'ima duk duniya haka take kamar duniyan haka take a tallafi aiki can ta tashi haka ne to ruwan sai ya gangara duk gurin take tafiya yana daukewa duk gurin take tafiya yana daukewa haka duniyar yake to dutsen da ya fara bayyana jabal abi kubaysin ne jabal abi kubaysin din nan da ya bayyana yana tafiya yana tafiya yana tafiya jirgin ruwan yana yawo a duniya duk dutsunan da suke duniya duk tsayinsu jirgin bai tsaya a kai ba sai dutsen da ya ci kowanne kaskanci daga ciki a nan ne jirgin ya tsaya a kan dutsen ruwan ya kare sai aka ce saboda zai ce saboda ya yi kaskantar dutsen ya samu kaskantar da kai shi yasa Allah ya tsayar da shi wanda suka ce sun isa sai Allah ya watsar da su su ne girman kai ba gane ba an ji dai haka abubuwan yake haka abubuwan yake duk mutumin da yake da girman kai bai cika samun nasara ba bai cika samu ba kuma zuciya ce sai an kankare ta an gyara ta an yi mata daga-daga an rusa ta tukuna ta zama ta amfana kaga shi ne ma'anar layas kulu sai li alal ajabali ruwa yana tsayawa akan tudu walal alal ashjari fit tuhumali ruwa yana tsayawa akan bishiya ya ce saboda girman kai ne ina yake komawa shi ne ce al'ilmu al'ilmu walgina wa hizbun ƙar'atat wa harakatul hafa da fihin na rasat da ilimi da arziki wadata da yabanya za ka ga duk gurin da za ka je ka samu shuka ya yi kyau za ka samu ruwa yana gurin saboda ya kaskantar da kai ne duk gurin da ya yi doro to ana shan wahala da shi to haka abin yake haka abin yake kuma baka isa ya kareta ba in ka kareta ma ka kara shiga shine jahilun murakkab din nan da shau yawa shine jahilun murakkab da shau jari yake magana kaga ba abin da zaka kareta bane amma wani ya ce kai shi fa kawai ai sha ne kawai mu je mu ci gaba haka zai ce wa yubayyinu ta'rifatil haqq ya sake bayyana ta'rifin ubangiji lil abdi fi nafsihi akan bawa wa yatlu qawlu ta'ala yana karanta fadin ubangiji wa fi anfusikum a cikin kawunan ku afala tubsirun ba ku gani ne wa fi anfusikum afala tubsirun ba ku gani ne a cikin abokananmu mu wanda muka tashi da su duk wanda suka fi girman kai wallahi tallahi ba wanda ya kai su talauci abokananmu da muka tashi babu wani abin da yake zuwa hannunsu ya zauna wallahi tallahi a duniyan can kenan kaga wa fi anfusikum afala tubsirun ba kwa gani ne ji Allah amma duk wanda ya yarda bai kai ba sunan shi wawa to wannan wawan kuma da shi Allah yake mu'amala ai haka abin yake yanzu yanda ake samun sirrin Allah a wajen wawaye ai ba samu a wajen mai wayo yanzu kaga wannan wannan wannan bayar Allah ta zo wani cikin abubuwan nan da waye ya ce ba za ta samu wannan sirrin ba za a kwace ba a kwace ai kudi za ta yi ta nema kuɗi za ta nema zuriya tana shiga wannan babin ta yi nisa a neman kuɗi za ka zanzare abin ai saboda hotonta ne aka bari ai an fi samun sirri a wajen wawa za ka zai zo zai gaggaya maka manzanni ne kai tsammanin shirme ne sai an kwan biyu ka gane ashe abin haka ne eh kai ne wawan ai an fi gane ai Allah ya fi ganuwa a wajen wawa sosai kan kan yace da Allah kuwa je shi wawa ne eh su babu laifi aje a wawan ne sai kyale ka mai wayo shi duniya zai nema da abu Allah ka taimake mu wa fi anfusikum a cikin kawunan ku afala tafsirun wa yaqulu la tuwa inna fi kulli halin min ahwali al-abd dilalatun al-arabi inna fi kulli halin kowani hali min ahwalil abdi in dai hali na bawa ne dilalatun ala rabbihi zai nuna maka ubangiji ne shi kibru Allah ake son shi da shi amma ba bawa ba shi yasa Allah a hadisi yake cewa ina jin haushin wanda ba yi da komai yana takama ya Allah to me yake da shi shi ba ilimi ba shi ba mulki ba shi ba kuɗi ba wanda wayannan ɗabi'un su ne suke sa mutum ya ji wani abu a jikinsa saboda siffan ubangiji a jikinsu to kai kuma ta yana ka samu wawa to don haka ne wa'an Allah subhanahu ubangiji halakal abda ya halicci bawa wa hada bil ajaz sai kewaye masa gajiyawa fi haraka ce wasu kanati cikin motsinsa da zamansa wasayar hawalihi da sauran ɗabi'unsa wata kallubati da juye-juyensa kai za jalasa idan ya zauna a ayahul julusu sai zaman ya gajiyar da shi wai za kama idan ya tashi a ayahul kiyamu sai tsayuwa ta gajiyar da shi wai za ƙara naumu idan ya daɗe yana bacci mulla sai ya kosa ya tashi wai za a ƙala idan ta ya ƙuzu idan ina sabi ilbarra ilal manami sai so sake koma saboda ana nuna maka kai ba komai ba ne shine ma'anar lara hata fi duniya kattu ku auna ku gani dan Allah dan annabi yanzu zaman mun nan mu koma daga baya shi dan adam gabaki ɗaya Allah ya nuna maka gajiyawa ne a jikinka da shi ya kewaye ka kaga iza jalasa idan ka zauna ka dade ka ce bari ka tashi ka huta wai ka gaji haka ne ko idan ka tashin wai za kama in ya tashi a yawon jam sai ce da Allah yana neman wani kujera ne ya zauna ya sake gajiyan kuma wai zai huta da fa daga kasan ya ce zai huta ne a tsaye yanzu kuma sun ya ce zai huta a zaune wai za ɗalan naumu idan ya zo ya yi bacci ce bari je kwanta in huta in ya yi bacci ya bacci ce ce mulla sai kosa ya ce bari ya tashi ya huta ya gaji kuma da baccin wai za ɗala ta ya kuzin idansa dini ildarra ila bana ya ce ya kamata ya sake koma ya huta duk ɗabi'an wanne ne ba a nuna maka gajiyawanka ba duk gajiyawa ne a ciki wai za ta waka idan ya dogara a yawo ta wako zai ce kai na gaji wai za a kala idan ya ci abu askala shubu sai gaji ya ce kai na koshi da yawa wai za ta raka akala idan ya ci ko ba zai ci ba ja sai a turo masa yunwa saboda haka al'insanu muhidun bi ajazi wannan ne kamata ka san kai ba komai ba ne wannan ana nuna maka Allah ne a cikin aikinka waƙis alahaza ka yi kiyasi akan haka liyakunu muftakiran fi kulli ahwali ila maulahu saboda mutum ya zama mabukaci ne cikin dukkan halayensa zuwa ga ubangijinsa wa ya tarifi bi qudrati sayyidi yayi furci da kudarar shugabansa shine ubangiji wa ginahu da wadatarsa wayan fadu ya dawo ya karkaɗa hannunsa min kulli ma shi wahu duk wani abin da ba Allah bai bar shi menene makoma menene marji meye abin dogaro meye abin kamu Allah tarifan ninu wannan shine sanin Allah subhanahu wataala wa jam'an lahu ka tara law shi'ira alayhi ina ma kana jin haka kai fa subhanal hakim al alim sarki ya tabbata daga al hakim gwani al alim masani allazi ahada bi kulli shay'in ilmuhu wanda komi da komi shi yake waye da saninsa wanda fazafi kulli shay'in amruhu ya zartar da kowane abu cikin lamarinsa amruhu wa hukumuhu wa yubayyin shaykh shaut yani yana bayyana kaifa ta'rifu subhanahu da me zaka san ubangiji matsarkake bi hadhihi al-umur allati tatawarada alayhi da al'amarin nan wanda suke zuwa gare shi min shiddatin wara kha'in ko tsanani ko sauki wa afiyatin ko lafiya wa fitinatin ko fitina kana cikin kuɗi ka sai kai alhamdulillah yau fa ba abin da zamu ci ko raha kenan shidda ka shafa ka shafa yaya ka ce wallahi ka san da kai ka koma gida ba in mai yafa da ce ai gidan ba daɗi wajen ma ba daɗi kenan gidan ba daɗi wajen ba daɗi kaga shidda kenan afiyatan a baka lafiya ya ji ka ce alhamdulillah abu kan ya karu wa fitinatan a jefa ma kunama a cikin riga ko a haɗa ka da wani bala'i haka sai ka ji ka kamar yanzu wani ya ce shi kawai da ma ya mutu wallahi ya fi mar haka zai ce ko wa haufun ko a sa maka tsoro irin lokacin fatan jos na ka zo aka kira sallah sai ka je hantin zuciyarka kamar za ta tsinke in za ka fita kamar garin ne ka rasu ta wani kofa ne za ka fita ko ba ka bane ai an yi wannan an yi tsoron da aka zaunar da shi a garin nan ya kai kwana biyar masu sojojin su kansu tsoro suke ji masu tsara domin daga sun ya ce an fara sai su rasa ta inda za a je karon farko haka garin yake hargitsewa sai a rasa ta ina ne abin ba a samu concentration duk Allah ne ɗimo ta garin ai waɗansu shi ne tun da suka gudu suka bar garin sai aika sun tsallaka to in kuma ka fita ka bar garin naka na ciki duk an yaka wa amnu an samu an zo an samu nasuwa wa mardin an samu rashin lafiya wasu ya an samu lafiya duk Allah ya turo wannan wata hulu halikan tana tsare tsakanin zuciya min qablin wa basin nan tana cikin kunci nan tana cikin yalwata wa azmin wa nakidi da himma da warwarewarsa wa yatalu qawlu ta'ala sai Allah ya gaya maka wayannan abubuwan duk nan ce maka sanurihim ayatuna fil afaqi zan nuna muku ayoyina dan ku gane fil afaqi a cikin sasani kai wa fi anfusikum a kawunan kuma sai kun gani hatta ya tabayyana rahul allahum annahu alhaqu sai ya bayyana annahu alhaqu ubangiji shine gaskiya kawai babu wani abun kamawa sai shi wa yaqulu yana cewa innan nasu idza kanu fi shiddatin idan mutane sun kasance cikin tsanani a hasana minhum idza kanu fi afiyati ko mafi kyau gare su in sun kasance suna cikin lafiya can inna nasa idza kanu fi shidatin a hasana minhum idza kanu fi ajatin law kanu ya'lamuna mafi soyuwa wajen su ba sa son tsanani sun fi son lafiya li'annahum idza awsa'ahum na'ami to kuma tsiyan idan an ba su ni'iman da yawa kano gafilina lahina sahina ana ba su dukiyar sai su fara iskanci wa Allah kalla innal insana an ra'a sallan sai ce ba zan yi ba sai an jima me ya faru sai an kamun kuɗi na ai ana iya rama sallah amma kuɗi in suka tafi ba dole bane a kamu ko ba kake ba yawa eh lokacin sallah sai ka ce kana hutawa a bari in ka tashi za ka yi can duk wata tsiya ni'iman ne yake sa kanu gafilina shi ya sa alhakum a takkasur me ya shagalantar da ku yawan dukiya ko yawan abokanai ko yawan yaya ko yawan mata shi ya sa Allah ce inna ahlikum wa auladukum inna amwalikum wa inna inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun fahzaruhum fitina ne ku ji tsoron su saboda yana sa mutum rafkana ga Allah sai ya dauki shi yasa ake son Allah zai ba mutum arziki kyau a bashi a tafin hannu kar ya zama yana zuciya duk wanda aka bashi dukiya jiya na je garin su wannan nayi maulidi yana ina ga can na gama zan tashi sai ke gaya min garin su yan yan wannan ba wannan ne kuma sunan abin kidnappers sun yawa sai na abin da sa mafiya yawa a garin su ba a zakka yawanci akwai wanda aka jarabce su da wannan kidnappers din da rashin zakka ne amma cutar za a zo da ita amma kowa akwai irin abin da ya shafa boko haram da suka fara bayyana a maiduguri ba su ɗauki zina komai ba ne ba su ɗauki zina komai ba mu nan bala'in da aka turo mana na faɗan kai da kai a carawa aka mai da su duk wanda ya same ta kawai zai kwanta da ita saboda ya bata abinci su yi ciki kuma a ya duk ƴaƴanmu ne shine dalilin da Paul Gindir ya ce in sun neme ku ku ba su ɗa ne zai kashe ubansa kuma hakan ya kasance da ba ji tsoron ai mu muna da yalwan da su ba su da shi saboda a cirawa sai sun zo wajen mu suke cin abinci to akan cin abincin ƴaƴan sai a ajiye ta a ɗaki wannan yayi fasikanci da ita wannan haka haka haka in ta yi ciki a kawo da ita a kawo ta in wannan ta yi ciki a kawo da ita a kawo ta haka ke sai wannan abin ya faru wannan na faɗa abin da na sani ne ba wai abin da ban san shi ba yaran da nake magana kan su kuma ban sani ba domin ai wannan yana da cikin abin da ya tsarkake garin Jos aka rage wannan bala'in zina ana yi ba ba a yi ba amma dai an rage akan yadda za a ce to an jefa maiduguri irin haka an jefa wurare daban-daban irin nasu saboda haka ba cutan iri ɗaya ba ne daban-daban ne amma ta turo fitinan kuma in ta zo ita aikin ta kawai ta ci saboda haka a wannan lokacin da ka ce la ila illallah astaghfirullah su nawa Allah zai kaura kai shi ma ba kun zama yin iska ba tun farko lahina mashgulina saboda kun samu abin da aka baku na ni'ima haka abin yake faruwa saboda haka su malamai in sun ga fitina kan su yi shiru balle su shiga ciki ai luyina ladina kafaru ala lisani dauda wa isa bin maryam dalika bima asaw kanu la yatanahawna anil munkari fa'aluhu ne ladhi sama kanu yaf'alu to mu an ba mu dama mu yi istighfari wa ma kan lau yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kan lau mu'azibuhum wa hum yastaghfirun mun rike da ba mu rike ba to saboda haka ake jiho mana wannan dan a cire zunuban amma an bala'i kafin ya zo shi yasa istighfar astaghfirullah ya latifun nan da nake yawan magana in aka rike na rantse da zacin Allah ba ana ganin walkiyan bala'i zai zo a siyasar na ba wallahi in aka rike ba abin da zai faru amma in aka ki aka ɗauka shirme ne babu laifi dukkan mu za mu yi gudun fanfalaki e kowa zai irin nasa kuma amma in aka riƙe na rantse da Allah bala'in ba za ta iya motsuwa ba ba zai yi ba wallahi wallahi tallahi amma in aka yi uwar kunnan uwar shegu to ranar gudu kuma mutum ya zo ya ce a taimake shi da addu'a kuma a lokacin Allah ba zai karɓa ba domin abin da ubangiji yake so yana cewa shi abin da wasu suke cewa ba a fafa ranar tafiya ko ka roƙi Allah kafin bala'i ya zo a hadisin me ya hadisin ku taimake ni na tarifin lafiyar ruhai ya arifka fi shiddaci lokacin da kake cikin zaman lafiya ka nemi sanin ubangiji ma'ana ku daidaita idan bala'i ya zo kai in kai magana ba zai maka ba ba zai tayar da hankalinka ba duk wanda suke kusa da kai kuma za su kiyaye kuma billahi lazi la ilaha illa huwa fadan da aka yi a garin Jos na rantse da zatin Allah yin izala sun fi mutuwa kuma sun fi shiga bala'i kuma an fi kona musu gidaje saboda istighfarin nan da muka muke yi dan dauki daidai din nan in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka zama dan iska wallahi tallahi ba mu kai su shan wahala ba kuma aka zo aka bayar da taimakon ta hannun mai gidansu sai aka ce masa shi kuma kare musu adalci sai ya tara ya tara ya tara ya kirabawa tsutsa su ci a zo kuma ana ibawa a gaban mutane da rana ana zubawa a rafi wallahi tallahi ba ba su ba aiki ne kawai kamata a yi kuma a ji tsoron Allah wannan duk abubuwan mantuwa ake yi ko kuma da gangan aki ba a yarda ba waye mai faɗan ai bai isa ba mu a matsayin mu yan tawaye ne sai kuma ba yadda za da mu yes mu yan tawaye ne amma ba yadda za da mu ba abin da za a iya yi da mu albarka mun Allah kuma abin da ya zo za mu faɗa ga shiga dalilin yinsa ga shiga dalilin yinsa ba cin hanci za ka ba mu kar mu faɗa ba zai yi ba muna tare da shehu tijani almajan shehu tijani mu almajirin shau tijani wallahi ba abin da muke tsoro sai dai Allah amma ba za mu kasa faɗan abu dan gaskiya ne saboda muna tsoro ba ba zai ba Allah ke yi kaga sai za mu sanu mu darra idan cuta ya same su istarrahum zalika ila du'ai maulahu to a lokacin wannan sai ya rabbi ya rabbi ko sai su nema ubangiji jabaran tilas wala tamkinu li ghaflati hina idin a lokacin kuma ba sa mantuwa da kiran Allah eh kama amkanahum ma an ni'mati kamar lokacin da aka ba su ni'ima fa halahum hina izin ahsanu sai ya shiga tsakanin su tunda ina ni'ima ta samu suka shiga yin iskanci wa Allah li qufin dibari maulahu a lokacin sun tsaya kofin ubangiji wasu alihin minhu dafa balwahu a lokacin suna neman Allah ya ture ture bala'in su wa yazkuru qawlu ta'ala sai Allah ya ce masu wai za an amna alal insan idan muka yi wa dan adam kyauta wato ni'ima kenan a arada sai kawai da kai wani abi janibi sai fita daga cikin ya koma gefe shi ba zama karamin Allah sai abin da ya shirya ce su fa duk abin da suka shirya baya ba sa son a ce ba zai yi ba ko ba haka ake ba yawa su kaga su in suka shirya abu to ba a zuwa musu da labarin bai zai yi ba a abin da suka shirya kawai shi zai na haka jani wai da masa mun sharru idan suka shiga bala'i fa zu du'ayin ari a lokacin kaji addu'a ya rabbi hannun mu ne lalatattun nan yanzu to kowa ya ci uban shi kowa ya ci uban shi a lokacin wai alamun nasa ne yakin a lokacin mutane suke sanin yakini wai yurihim kaifa ya arifunahu ya nuna musu ta yaya suka san shi wai ta wasa ta yaya suke neman saduwa da shi wai ya kula yana cewa a laisa lahu bikashin abdu Allah bai isan mabawansa da ya bi shi ba, amsan bala, Alai sallahu bi rahimin li ibadi, shin Ubangiji ba shi ne mai jin tausayin bayi ba, alami husin ilaina, sayar umarina, sauran shekarunmu, wa ya kyautata mana, famalana na tahamahu, me yasa za mu tuhumce shi, walau a gasamta alallahi, da zan yi rantsuwa da Allah in ce bi ismail azimil a azami, da sunan Allah al'azim al'azim Allah yudi kama kana asima laka, da zan yi rantsuwa a wajen Allah in yi magiya da Allah da ismillah al'azim, abinda Allah ya baka kar ya baka, Allah a baka iyahu, Allah ba zai fasa ba sai ya baka. Saboda rufi atul kalami wajen fatu suf. Walau talabtu malam, walau talabtu da zan nema malam ya kasimu laka, abinda Allah bai baka ba lan tanalu abadan ba za ka same shi ba jaffal qalau bima anta laki sai ka hakura da abinda ka gani shine maganar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da yake faɗa a cikin zamtsayana da yake faɗa a cikin ka gyara kawai bisa kwatuwan ne ko da yake faɗa a cikin littafinsa yana cewa an rubuta a hannun mutum duk abin da aka baka an baka a hannun dama a baina kama a tsayana ka walau fiye da aduwika mun baka abin da muka baka ko da a hannun makiyinka ne dole sai ya zo hannunka mun rubuta a hannun hagun mutum mana'ana kama mana'ana ka walau fiye da abuwaika mun hana ka abin da muka hana ka ko da a hannun mahaifanka ne baka isa a baka ba mun rubuta a goshin mutum labudda an tara ma ya surruka wa ma ya durruka dole ka ga abin da zaka yi farin ciki da abin da zaka yi bakin ciki ba kai saka ce wanda ka zaba zaka gani ba mun rubuta a kiyan mutum na hannu na su kuka ila kabarika mu za mu koro ka sai mun kai ka cikin kabarinka wannan abu guda hudu babu ɗaya da zai yi mistake babu ɗaya da za a canza shi rufa atul kalami bima an talaƙin dole sai ka gamu da shi shi ne shauja nake cewa da zan yi kira ismullahi al-azim al-azam abinda aka baka in roki Allah da wannan ismin da yake rusa komai abin da ya rubuta zai baka nan sai ya baka da zan roki Allah da ismullahi al-azim al-azam akan abin da ba naka ban ce sai an baka ko na kira ba zai yi ba ya riga ya gama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من دار الأجن صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على الفاتحة